shida mun kwana a sunan bakara mun kwana a aya na shida za mu tashi a aya na bakwai aka raba kallahu bismillah fatiha ma salatul fatihi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى آيوين مكة تاجيا أي مغنم muminai aka yi maganan munafikai aka yi maganan kafirai yanzu kuma Allah subhanahu wataala nan zai kira mutane zuwa ga tauhidi wanda shine mafi girman komai Allah na ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ahlul makkata mutanen makka ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku الذي خلقكم wannan da ya halice ku an sha kun walam takunu shay'an shi ya fare ku ba ku zan komai ba da ba komai shi ya kage ku ya fara wa laqal ladina min qablikum ya halice waɗanda suke gaban ku la'allakum tattaquna bi ibadatihi iqabahu ko ku kiyaye hukubansa da yi masa bauta wa la'alla anan litaraji fil asli litaraji da ya ce la'alla a kalmar larabci in kaji an ce la'alla ma'ana watakila kai kowa kaiwa da komowa kenan amma na maganan Allah da inda Allah ya ce la'alla litta haƙiƙi tabbatarwa ne la'alla kun tattakun haƙiƙa ko kuwa kiyaye ikubar Allah alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan sannan Allah subhanahu wata'ala bayan ya kira zuwa ka tauhidi ya kira zuwa ga lura da abubuwan da Allah ya halitta ya halitta muku ƙasa firashan a fimfiɗe halin bisanan yabtara shi da yi ƙasan nan sai zama babu hikima kamar ƙasan bisanan a shimfiɗe la baya tafi salamati bai kai matukan tauri ba inda an yi ƙasan nan kamar dutse ba za a ji daɗin zama ba walliyonati mai kuma zamo mai matukan taushi kamar ruwa ba in an yaka bala yamkinul istiqraru alaiha tabbata akan kasan ba zai yiwu ba saboda Allah bai yi ta mai tauri ba bai yi ta mai taushi kware ba sai yi tamma daidai ciya a shimfiɗe in kaga dama ka tsaya ba za ka nutse ba in kaga dama ka kwanta in kaga dama ka tsaya an ce kasan nan lokacin da Allah ya halitta ta sai ta girgiza sai tsanani tana ta girgiza Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mala'iku suka cewa Allah wai shin akwai abin da ya fi ƙasa wanda ka halitta sai ce akwai sai halicci dutse da halicci dutse sai danne ƙasan ya ce mu za mu gani sai mala'iku suka ce ya ubangiji shin wai ku akwai abin da ya fi dutse ya ce ana halicci abin da ya fi dutse me ya ji bakin karfe sai ka raka raka da dutse da shi ka ce ya ubangiji ka halitta abin da ya fi bakin karfe yake na halitta menene je ce na halitta wuta kana hada wuta da bakin karfe sai ka sarrafa shi ya ubangiji ka halitta abin da ya fi wuta ce na halitta mana me je ce sai ne shi da ruwa kana zuba ruwa sai a kashe wutan to dan ka ya ubangiji ka halitta abin da ya fi ruwa ce na halitta mana iska ko mai rigimar iska zai dauko ruwa ya kai inda ya kai to dan adam to ya ya ubangiji ka halitta abin da yafi suka ce na halitta me yaje yace dan adam ka taba ganin guguwa ta dako shi guguwa ta taba dako dan adam amma ta rushe gini ta rushe ice to ka halitta abin da yafi dan adam nace na halitta wanda menene shi bacci ko mai rigiman gaban jiya na ga da kai kan bacci to ka halitta abin da yafi bacci yace mutuwa Allah subhanahu wataala yana bi mana hikimominsa to ita ma mutuwan da ta yi da gawa Allah ya ce to na dan saurara miki sai ranar kiyama za a yanka shi gaban kowa ma a ce ba mutu wasama bina'an Allah ya halitta muku sama saqaban rubi wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min anwa'i thamarati da albarkar ruwan nan ya fitar da nau'i nau'in ɗiyan itace rizkan lakon don arziki gare ku don ku tuna cewa Allah subhanahu wata'ala da ruwan nan iri ɗaya zai tsirar da ice mai zaƙi da mai ɗaci da mai bauri kayan zaƙi ba ruwan zaƙi aka yi masa ba na ɗacin ma ba ruwan ɗaci aka yi masa wannan dai ruwan ne guda ɗaya kuma a ƙasa ɗaya kowanne zai ba da abin da Allah yake nufi ice mai bauri ya bada bauri ice mai daki ya bada daki ice mai zaki ya bada zaki ce to ku tuna da Allah da ya maku haka kuma sannan ta kuluna ko kuna cin yayan itacen nan wa ta'alifuna bihi dawabakum kuna sa kuna bai dabbobin ku na gare shi to don haka bala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah abokan tarayya fil ibadati a cikin ibada وأنكم وأنتم تعلمون كنسا أنه الخالق ألا شيء مالتي ولا يخلقون أن دانت إنه وتقوم كان نباس شريا مفهلتا ولا يكون إلها إلا من يخلق بامي هلتا سي sai wanda yake wanda abin bauta sai mai halitta kaga nan an ce wawaye goma ne ashrafin min al-maghrurina duk wanda ya san Allah ya halice shi bai bauta mishi ba wawa ne wanda duk san Allah shi ne mai arzuta shi bai natsa ya koma ga Allah ba ya koma yana dungulewa gaban wasu wasu sun ba shi arziki wawa ne wanda duk ya san duniya mai gushewa ne yana karkata zuwa gare ta yana dogara gare ta wawa ne wanda ya san cewa abokan gabansa wato magadansa abokan gabansa ne inna ma malukum auladukum fitna abunna aduwwan lakum ko matan ku da yayan ku abokan gaba ne to duk wanda ka san kana abokan gaba me yasa zaka tara mishi dukiya ka bar mishi inna min awajikum wa azwajikum aduwwan lakum Allah yake to yayanka abokan gaba ne kana tara su wawa wanda ya san mutuwa na zuwa masa da ya tattali gare ta ba wawa wanda ya ƙi ne cewa ƙabari nan ne masaukinsa bai raya ta da salloli ba wawa wanda ya tabbatar cewa siraɗi nan zai gushe bai sauya kayan da zai ɗauka a can bakare danne shi a can wawa wanda ya ƙi ne cewa wuta shi ne mahallin fajirai bai guje mata ba wawa wanda ya san cewa aljanna masaukin masoya Allah ne ta'ala bai neme ta ba wawa wanda duk ya yaki ne cewa iblis abokin gaban shi ne bai yake shi ba wawa inna Allah ce wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna in dai ka san haka to kai maganin waɗannan abubuwa wai kuntum fi rabbi wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإدت للكافرين وإن كنتم بريب إن كنتم تأتين شكا مما نزلنا على أبننا لك أبننا مكسوكا مباوى النبي محمد من القرآن لك القرآن أنه من عند الله سوى لك وجن الله فاتوا بسورة من مثله مكاون سورة بكمال القرآن أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله وددات زمو كمان سورة قرآن أشكين بلاغة وحسن النظم دكتاوان ساري والإخبار دبار الأبار عن الغيب قبل الغيب وهذه قرأة لها wannan yanki ne daga cikin surori 114 da yake cikin alkur'ani Allah ce ku kawo sura ɗaya wanda za a auna da maganar Allah ya zama daidai tare da fasahan ku da larabcin ku awwal wa akhiruha aqalluha mafi karanci salasu ayatin ayoyi uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce makabirai to ina fahimtan ku a wani wuri Allah ya ce la in tama'atil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'athu li balin zahira da aljannun da mutane za su zaru ce za su ga wannan al qur'ani ba za su iya ba to anan Allah ya ce su kawo sura daya mai yiwu ba wani lokaci ya ce su kawo sura goma ta farko sura goma ba su yi ba Allah ya ce su kawo sura dai kamar yadda ya zo anan sai musailan matul kazabi ne kawai da idan yi ina da ina ce ai ni ma zan iya ina da ina kal kausar fa salli rabbika wa nas yace ina da ina kal jawhar fa salli rabbika wa jahir wani wuri yace ina da ina kal aka fa salli rabbika wa aka inna shani aka huwa ablaka Allah ya to kaji ko a kunne mai dadin fadi ba to Allah yana faɗa mu'jiza alqur'ani shi alqur'ani kullum ko zaka bi so dubu ka dawo in ka dawo wata rana sai ka tsaya wani wuri kaman baka taba bi ba saboda mu'jizan ya gaje da kai da za ka dawo ko karantawa kake ko basara kake in ka zo wani wuri zaka ce yaushe na wuce wannan saboda mu'jiza kullun sabo ne kullun sabo da da sabon karantawa to Allah ya ce wani usu da akum ku kira allolin ku alihatakum allati ta'budunaha min dunillahi wanda ba Allah ba yi gairi lit'inakum don da taimake ku in kuntum sadiqin in kun yi gaskiya fi anna muhammadan cewa annabi muhammadu qalahu ya fade shi min indi nafsihi daga wurin sa ba daga Allah ba fa'alu zalika wa innakum arabiyyuna ku larabawa ne fusaha mithluhu kaman sa walamma ajazu an zalika da suka kasa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga alqur'ani ya kawo lam da lan fa'in lam tafa'alu wallan tafa'alu fa'in lam tafa'alu in ma ku iya aikata abin da aka ambata a yanzu ba a lokacin da ya wuce li'ajidukun saboda gajiyawan wallan tafa'alu nan gaba kuma har abada ba ku iya yi ba lam yana nuna abin da ya wuce lan yana nuna nan gaba li zuhuri ijazihi saboda bayyana mu'jizarsa fattaqu ku kiyaye bil imani da Allah wa annahu laysa min kalamil bashar alqur'anin ba zancen mutum bane ku kiyaye annara wuta allati waquduha an-nas ba irin wutan da kuke gani a duniya wannan in kana son ka kunna wuta sai ka samo kirare ka samo itatuwa ka samo katako duka hada Allah ya ce wutan lahira ba irin na duniya bane waquduha an-nas makamashin wutan da yake lahira mutane ne su ake hura wutan da su wal hijaratu duwatsu kasnamihim minha kaman gumakansu dan ranar kiyama dan a ba kafiri haushi in an sa shi wuta sai a dauko gunkin shi da yake ce Allah ji to ga Allah ka nan ku ga su tare yani annaha mumtaratul hararati mai faifayen zafi ne tattaqidu bima zikira tana huruwa da abin da aka ambata mutane din nan da duwatsu la kanari duniya ba irin wutan duniya ne ba tattaqidu bil hadabi wanda take huruwa da kirare وناوي مكمنجن أعدا للكافرين أن تاندا مكافرين يعذبون بها بها أنا عذبت الرسول إذا مستعنف أو هال لازمتهم
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثرمة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
نعم وبشر وبشر الذين آمنوا كما ودنا كما دغسيا لاباري صدقوا بالله da suka gaskata da Allah wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai min al-furuli wan nawafil daga farillai da suka aikata da nafil bili an aibi anna lahum jannatin cewa gonakai ya tabbata gare su hada'iqa zati ashjarin ma'abuta itatuwa wa masakin da wuraren zama shi aljanna in kaji ana gida a duniya ne aljanna kan in mutum ya shiga ya wuce gida sai dai gona gonan karamar gona kamar fadin duniya ta jiri min ta jalan har wanda korama ke gudana a karkashin wannan itatuwan wa kusuriya da gidajen المياه رواية والنار المولع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أو يحذره وإسناد الجري إليه مجاز فأنا القرآن موجزا سيتي ويقورما نابدانا أي قورما بيقولوا ainihin ma'anar ruwan korama ne yake gudu sai aka ce tajrimin tahti al-anhar shine mai tafsiri ke cewa annaru abin da ake ce manaru al-mawlu'u alladhi yajri fihi al-ma gurin da ruwan yake gudana lian al-ma domin ruwa yanharuhu yana haƙe shi ay yahdiru wa isnadul jari ilayhi a danganan gudana ga korama majazun majazi ne akwai maganar larabci da yawa da ake cewa majazi kamar a ce waye gina masallacin nan sai a ce ai wani tsohon sani da dadewa ne wani ana ce mace abdulkarim shi ya gina ko haka ake cewa to alqur'ani majazi yake amfani da shi ai ba shi ya gina ba shine magidan shi ya kwaba kasa a a shi ya horo a gina shi ya horo a gina kamar ya ce ai wani ne hanyar muri kaza to ai ba shi ya baka tabila dai da lemurori to haka ma alqur'ani zai ce tajrimin ta ta ala naharu maimakon ya ce ruwan korama na gudana sai ce koraman ke gudana majazi kenan kullama rizqu kuni yayi aka aziyar da su aka azurta su ulimu min tilkal jannat min samaratin ya'yan itace rizqan arziki kalu hadha alladhi yarzuquna min qabl ai wannan irin abin da aka kawo mana dazun kenan ai qamnahu fil jannati litashadu simari hadi qarinatin saboda kama da ya'yan itacen sai da abin da abin rubanya kaga lahira sai kawai kana zaune sai kai tunanin mangoro sai a kawo maka sai ka ganshi a gaban ka sai ka sha can ka ce kai yau ko ba nake tunani sai a kawo maka sai ta kai wannan irin na dalu ne sai ka ji sai ka ji kuma ai ai kuma goiba ne ma ko to bihi mata shari'a can sai ka ji kana son ayaba sai a kawo maka ai to irin na dalu ne sai ka ji sai ka ji ayaba ce kuma can kana son da ai wannan lemu ne to shine Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha ya yi kama da juna amma dai duk ɗanɗanan da kake so ka ji a lokacin shi zai koma in lemun tsami ne zai koma tsami amma ba duk iri ɗaya ne sannan walahum na ma yashdu ba'dhu launan ba'dhu ba'lan launan wa yahdhu bi ta'ama walahum biha azwajun mataye sun tabbata gare su a cikin aljannan sannan mutahharatun ma'ana azwaj min al-hur wa ghayriha mutahharatu ababan tsarkakewa min al-hayni wa kulli kazarin da dukkan kazanta wa hum khalidun su masu dawwama ne har abada wannan Allah yana nuna maka cewa aljanna gaba ɗaya mai tsarki ne komai kyan mace a duniya tana da kazanta akwai jini mai doyi wanda zai fito na al'ada ko jinin haihuwa Allah ce to can ba wannan mudahharatun dukkan kazanta ba a zuwa bayan gida dukkan gida in a duniya in ba wurin kashi ya lalace gidan komai kyan shi akwai wani wuri daki mai daukan wari wanda sai an hada da turare a zauna lafiya yawa kuma in ba don iskokin da Allah yake yi ba da kudajen da Allah yake kawo a duniya da duniya mai zaune ba ya shiga da doyi amma sai Allah ya kawo iska ya dauke wannan doyi ya dauke wannan can an jima iska ya tafi da shi to Allah ce alayra babu wannan matan tsarkaka ko ne daga haila da dukkan kazanta wa hum khalidun su suna zaune har abada la yamnuna ba yaji ai yau ta yaji ina ba wannan ba wannan an yauta je wuri kaza shine yace maki suna abada la yafnun ba sa karewa wala harjun ba su fita nyam wannan ayan da zaka sauka nan gaba ya za ka karanta nan gaba ya sauka ne raddi kaulin yahudi lamma daraba Allahu al-masal bi-zubabi fi qawlihi in yaslubuhum az-zubabu shay'an والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ماذا أراد الله بهذا بذكر هذه الأشياء الله يكون مثال القرآن da sauro ya kawo misali da gizo-gizo ya kawo maskani da kuda kuda din nan to anan sai yahudawa suna ce waye annabi Allah ya kafa ya rasa wanda zai ba misali sai gizo-gizo gizo-gizo ina a hannun rushe da bashin an kamo wani lokaci Allah ya ce ma ma'ulatan sauro sauro wannan na wannan kuda ba to za a ji Allah ya ce to bari ka ji za ku ji bayaninsa inna Allah la yasa
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين inna Allah la yasai sai Allah ya ce a gaya musu ya rasulullah Allah shi baya barin ya sanya misali ya ja'ala masalan mafulun awwalu ma nakiratun mawsufatun bima ba'daha maf'ulun sanin ay misla kana aw ay masal kana aw za'iratu litakid al-hissa wa ma ba'daha al-maf'ul sani ma din nan nakira ne ma ma'ulatan wato sauro mufradul ma'uli huwa sagar al-buq fama mauka ko abin da ya wuce ta akbar minha ai la yatruku bayanahu Allah bai barin bayanin salima fi saboda abin da yake cikin sa na hikima fa amma alladina amanu amma wannan su fara gaskiya da Allah fa ya'lamuna sun san annahu wannan misali da Allah ya kawo da sauro ko ya kawo da gizo-gizo ko ya kawo da kuda alhaqu gaskiya ne as-sabitul waqi man rabbihim daga ubangijinsu amma alladina kabaru amma wanda suka kafirce sai su dinga cewa ma za a rada Allah bi haza masala me Allah yake nufi da wannan misali tamizu ai bi hada masali wa ma istifhamu inkari wato neman fahimta ne na musu ai bai kamata kaman Allah ya tsaya yana maganar sauro ba ko yana maganar kuda ko yana maganar ankabut wa za bi ma'ana alladhi imtilati khabaru ai ayyu fa'idatin wani fa'ida ne fiya cikin sa qala ta'ala fi jawabihim Allah ce ga fa'ilan nan yi zulmihi kafirin yana adadnawa da wannan misali yawanci ga barin gaskiya likubrihim saboda kafirin su da shi wa yahdi yana shirye da kafirin yawanci min almu'minin litasdiqihim saboda gaskatawan su wa ma yadullu ba mai batarwa bihi illa alfasiqun kaga sauro abin mamaki in ka duba ajaibul makhluqat sauro din nan giwa ne giwa giwa ɗin nan da kake gani duk gaban da yake jikin giwa yana jikin sauro har sauro ya fi giwa da kuke bi sauron nan da ka gani nan kan gani to me ya hikiman da Allah ya kawo shi giwa ne ato ne a daji ya tura itace ya tura menene in ya ga dan adam sai ya buya amma sauro akwai wanda ya fi karfin shi duk mulkin ka zauro zai ce a kunnin ka duk mulkin ka Allah ya cire mashi tsoron ka ko duk kudin ka Allah ya ajiye mashi tsoron ka in ka kukkulle daki kowa ba zai shiga ba sauro zai ce gani kora ina mulki sauro ya gagare ka to kaga hikima na ubangiji kenan kana ganin girman giwa to duk gaban da yake jikin giwa to yana jikin sauro har ma ya fi da kuma kifi shi kuma kuda duk rigiman mai rigima duk rigiman mai rigima zai hau kan hancinka ka kore shi ya dawo ba ruwan shi da tsoro ka buge shi ya dawo gashi kuma da rauna in ka dai ka murye shi da ya zare mutu amma kuma ya dame ka gizo-gizo kuma ji yake da shi kamar me hannasaran suka yi bincike suka gano hatta yanar gizon nan da ake cewa ka je ka dube shi gaba da gizo gizo ne yanar gizon nan da yake da kudin labarun nan yanzu yanzu nan a hada duniya ana abu kaza a wuri kaza yanzu nan ka ji da gizo gizo ne Allah ya ce to ban yi shi dan manza ba an ce wani sarki daga cikin sarakunan musulunci ana ce mishi mamun wata rana ya hau kan mimbari yana hudu ba kuda ya dame shi ya kore shi ya sake damun shi ya kore shi sake damun shi ci kai da ya gama huduman sai ya aika ma wani babba daga cikin daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai cewa wai me dalilin ma da Allah ya yi kuda ne har ki damu da ne yace yayi don irin ka ne masu girman kai ya yi ba wanda zai iya zuwa daga yanzu ko yace ya hau hanci na na kore shi ya hau kuna yace ai haka za a yi dole baka isa ba to kaga a cikin duk abin da Allah ya akwai hikima in kana takaman ni na ita to ga kuda ga gare ka in ka kana takaman ni wani ne ga sauro ya hana maka bacci wani lokaci cizon saurin bai da haushi kaman kuka kawai sai ka kwanta kawai ce mu a kunni ka kai duka a kai kadai da ba kake fada eh wanda bai sani a lafiya ba ce wallahi sauro ne da bai fafa fam kana ta shi wani yana wuuu ya bakunin ka Allah ya ce to ban kawo misali na a banza ba mumini in yaji wannan zai kara da zuwa Allah Allah da hikimansa Allah da ikonsa wato Allah yana nuna maka baka dai isa bane ba yawwa in kana ganin kana da bindiga to harbi sauro ko kai mai bindiga an sa ka gadi ko to ga sauro yana mai ka harbe shi kuda yana mai ka harbe shi zai yiwu to ga kana makamin ba wurin jifa ba wurin harbi kuma ya fitine ka fala subhanahu wa ta'ala yake to shi sa nake kawo misali
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون
الذين ينقضون عهد الله ونن نسكي ورور الكون الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يهودا والنزل جوامع الله يكنفي ده wannan misali shi sune masu warware alƙawarin Allah a cikin littafansu da aka gabatar musu cewa a at-taura da injila akwai annabi Muhammad min bani mithaqihi bayan alƙawarin sa tawkidihi karbawa wa alaihi wa kansu wa yaqdauna ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abin da Allah ya yi horo a sadar da shi min al'imani bin nabiyyi na ban gaskiya da annabi warrahimi da zumunci wa ghairi zalika da wani wancanan gawa an badalun min lamiri bihi wa yamtiduna suna barna fil ardi a cikin kasa bil ma'asi da sabo wa ta'awiki da tsare mutane anil imani gabarin gaskiya wa gabarin ban gaskiya ulaika al mawsufun waɗannan abai ban sibawa simantawa bi ma zikira هم الخاسرون سوني ما سوها سارا لمسيرهم سمو دمكومنس إلى النار المؤبدة زوا وتا ابن دوما وعليهم أكنس كيف تكفرون بالله يا يا كتي كافر كما الله يا أهل مكة وقد كنتم أمواتا ألا أنا تنامك داشا فباكو matattu don lokacin da baka ai matacce ne wanda ba shi ai ya mutu Allah yana gaya maka kai matacce ne ta wani hanya nurban kana mani fil aslabi a cikin tsutsun mahaifinka Allah ya fitar da shi ba hayakum ya raya ku fil arhami a cikin mahaifa wa dunya ya raya ku a duniya kuma fi nafsir ruhi fikum da hurarai a cikin ku wal istifham li ta'jibi cewa kai fadin nan Allah yana mamaki ne a ce wanda yayi maka haka a ce shi zaka mutunce mawa baka ya samar da kai daga mani kaskantaccen ruwa ya shigar da cikin mahaifa ya suranta ka yadda ya ga dama ya yi ka dogo in ya ga dama ya yi ka gajere in ya ga dama ya ka ƙato in ya ga dama ya ka matsiyaci ko mai arziki ya yi maka mai sarauta ko talaka a ba ya za ku kafirce ma wannan wal istifham li ta'jibi min kubrin da kafircin su ma qiyamil burhan tare da tsayuwan dalilin da zai sa a bada gaskiya da Allah aw tawta bihi ko don zargi sun maimitukum sannan Allah daga baya ya zo ya matar da ku indanci ha'i a jajikum lokacin da ajalinku ya tuge sun maimitukum sannan ya raya ku bilba'asu da tashin kiyama sun mailaihi turja'un sannan zuwa gare shi turadduna ake mai da ku ba albasi bayan tashi bai jadikun ya makusa kai ya bi amalikun da ayyukanku wa qalat dalilan alalbasi lamma an garuhu Allah ya faɗa dalili akan tashin kiyama lokacin da suka yi musun cewa babu tashin kiyama.
Huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an thumma tawa ila samai fatawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in azim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atad'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah ya faɗa dalilin tashi huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi shine ya halitta muku abin da yake cikin ƙasa ay ba ardi wa ma biha ƙasa da abin da yake cikin ta jami'an baki daya yayi muku haka ne litantafi'u bihi don ku amfana da shi wa ta'tabiru ku lura thumma sawa ba da khalqil ardi sannan ya daidaitu bayan halittan ƙasa ay qasada ila samai zuwa sama fasawahunna ya daidaita su azamiru yarju ila samani ila samai ya sawahunna ita kasa guda daya ce sammai go guda bakwai ne shi yasa ce fasawahunna li'anna fi ma'ana jami' al'aila ilayhi ay sayyaraha ya maida ita kama fi ayatin ukhra fa qalahunna sab'a samawati ya hukunta su sammai bakwai wahuwa shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in dukan komai mujmalan wa mufassalan Allah ya san komai a tattare ya san komai a rarrabe afala ta'tabiruna shin ba za ku lura ku san annal qadira ala khalqi zalika cewa mai iko akan halittan wannan abu ibtida'an da farko huwa azamu minkum ya fi girma gare ku qadun yana da iko ala i'adatikum bisa mai da ku waskuruka ambata ya muhammad إذ قال لربك للملائكة عند أبنجين كيتي ملائكو إني جائل في الأرض خليفة نيزا سن خليفة أكسا يخلفني دزيز مو خليفة أنا في تنفيذ أحكامي أتكن زرتن له كنتو كنتنا فيها أتكنتا وأن خليفة شيني آدم أبو البشر أبن خليفة شيء النبي آدم شيني أبو البشر النبي محمد كما شيني أبو الأرواحي yawa amma shi shi zaki ci abul bashari khalifatan bil ardi dur ruhi yas'aluka min an ruhi kullu ruhi min amri rabbi jiki zaka sani Allah zai ga maka ga yanda na halici jiki daga kasa ni kwana 40 kaza kwana 40 kaza kwana 40 kaza da aka zo ruhi zai ce kar ku tambaye ni annan yas'alunaka an ruhi kullu ruhi min amri rabbi to ruhin nan wannan ruhi daga Muhammad rasulullahi ana shine Adam qalu sai suka ce a ta ji fiha man yafsir fiha ya ubangiji ya za ka kai mutum a ƙasa ka sanya shi halifanka wanda zai banna a ciki wa yamsuku bil ma'asi wa yamsuku dima'a ya zubda jini yuriqu yuriquha bil qatl kama fa'ala banul jani kaman yanda waɗansu halitta da Allah ya halitta ana ce masu abul jani an fara halittan su kamin a halice mu mu 'ya'yan adam aka kawo su bayan ƙasa suka yi ta banna suka ce ya za ka kaira kai wani mabannata duniya wa kanu fiha falamma absadu yayin da suka yi banna arsalallahu alaihim wal malaikata Allah ya aiko mala'ika akan su bazardu suka kore su ila jazair zuwa sibiri da zuwa su wa nahnu nusabbihu bihamdik kaman suna cewa Allah mu bai kamata a kai mu wannan wurin tun mu ba ma sabanka tun da kai mu baka raka ba mana komai ba sai dai minka mu ya kamata mu zama halifofi ونحن نسبح متلبسين بحمدك أي نقول منا سبحان الله وبحمده ونقدس لك منا تركك أما لا يليقك أمن بيداش وبك والله زائدة أن نقدسك لا من زائدة وجملة عالم أي نحن موني أحق أمك بجنشنشا بالإستيلاف نمي قال تعالى الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون ni na san abin da ba ku sani ba min al-maslaha na maslaha wani istilafi adam istilafi adam a cikin halifantar da adam kuma na san cewa an nazuriyatuhu fihim al-muti wal aati a cikin zuriyar adam akwai mai biyayya akwai mai sabo fa yasan al-adlu adam shi zai bayyana bainahum tsakanin su fa qalu da su Allah ya ga musu haka sai mala'iku su koma gefe dai ana irin tadin nan lan yahlu rabbuna khalqan akramu alayhi minna to dai ma Allah zai je yayi ba zai halicci halittar da suka fi girma a wajen su kamar mu ba wala alama ko waɗanda za su fi sani litamkina saboda mun riga su zamowa warwai na mun ga abin da bai gani ba Allah ya halitta Adam daga fuskan ƙasa bi an qabala min ha malamai sun yi ta tambaya menene dalilin da har mala'iku suke cewa ah wai za a halicci mutane a bayan ƙasa su yi banna ku bari a halicce su mana kamin a halicce su sai kuka ga sai su ga ah to ya za a ji halittu sai su abinda suka yi lura da shi Allah ya halitti dan adam da ƙarfi ya kuma sa mashi shahawa ya sa hankali to waɗannan abu biyu sai suka gani hankali dai shi ke control ɗin mutum ko shi ko sha'awa da ƙarfi shi ma yana control ɗin mutum sai sai suka ga cewa anya waɗannan abu biyu ƙarfi da sha'awan nan ba su iya rijaya hankali ba za su iya rija hankali shi za suke ganin cewa ai bai kamata a sa wasu ba a wani kaunin suka ce a inni jahirin fi ɗali khalifa tun da Allah ya ce khalifa khalifa duk inda khalifa yake to sai ya saba ma wanda aka sa ya zama khalifa to annan suka ce kai wannan ba mu gaya ma Allah ba kar ya halicce su su je su yi banna a bayan kasa Allah subhanahu wataala ya ce ni dai na san abin da na sani ku dai ku je ku zauna ku gani to abin da zai faru nan gaba walama adam ala su'a nan
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ووجدنا لك أبا والنروى بالمياه الرواية مختلفة وسواه يريد تاشي ونفع فيه الروح فصار حيوانا أساسا بعد أن كان جمالا kaga kenan da aka gama halittar ƙasar ɗan adam ba ruwa ɗaya aka kwaba da shi ba aka ɗebo kowane irin ruwa aka gurɓata shi sa muka zo halinmu daban-daban amma ga shi asalinmu ɗaya wannan halin mai daji wannan mara daji bayan Allah ya gama halittan Adam wa allama Adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi Adam sunaye ayil musammayat kullaha hatta al-qas'ata wal qusayata wal faswata wal fusayyata wal mukbira wato ne Allah aure shi ilimi ne ilimi ne ba sai nan da shi sunayen Allah zu Allahu ar-razzaq al-fatahu ba mala'iku sun riga sun san wannan duk wani sunan Allah sun sani sai Allah ya halice waɗansu abubuwa kaskantattu menene shi akushi to me ya hada mala'ika da akushi tunda ba zai ci tuwo ba ko shi bai san cin tuwo ba ba a raka ba shi da sha'awan cin abinci ba saboda haka ya za a yi san akushi shi ko adamu an raka ba shi da halittan cewa zai so abinci ne ya ga akushi ai ya san wurin zuwa abinci ne sannan kuma wal qaswata wal fuswata wal fusayra haka nan kuma aka sa mashi tusa mutum ya ci ya koshi sai ya tusa shi ko mai wannan to ba sai ka ci maka yi tusa ji mai ci ba wal mikmara da abun da ake ɗiban ruwa waɗannan hikimomi ne Allah ya ba shi ƙaramin moɗa da ƙaramin da babban moɗa a nan take Allah ya halitta kuma ya ce to ku mala'iku da kuka cewa kuna da sani ku zo ga karatu aka ɗaga abu shi ne wannan suka ce ba mu sani ba aka suranta tusa suka ce ba mu sani ba aka suranta musu moda suka ce ban sani ba to adamu ga ya musu adamu ya ce wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wannan ya ce yawwa kun zama kun samu malami kun samu malami to sun ma'arar malam malakari ba kala an biyo ne ku bani labari ai musamman ya ce fa kala lahum ya ce musu an biyo ne akhbiru ne bi asma'i haula'i ku bani labarin sunan waɗannan abubuwa in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fi anni na cewa ne la ahadu alamu minkum ba zan halice wanda bi ku sani ba aw annakum ko ku ne kuka bi cancanta da halifanci qalu subhanak to kaga nan Allah ya magana ilimi alaman adam al asma'a don a san daukakan ilimi shi ya zo a cikin alqur'ani inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ya zo shahid Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wal ilm to Allah kuma subhanahu wataala yana cewa ya fau darajatin man yasha to Allah yana nuna mana cewa ilimi shine gaba da komi domin ilimi yana da abubuwa kamar kamar yadda sayyidina Ali karramallahu wajhahu yace yace ilimi ya fi kudi da abubuwa bakwai na farko shi kudi ne gadon fir'aunoni ne in ka kudi ne gadon fir'aunoni ne shi ko ilimi gadon annabawa ne kudi yana raguwa in ka dinga kashewa ka dinga kashewa kamar bazaranci da su kare shi ko ilimi in kana ciyarwa da yawa sai ya karu kuɗi kafiri na samu mumini na samu ilimi kuma ba mai samun su sai mumini kuɗi yana buƙatar mai gadi da zana an yi kuɗi sai an samu mai gadi ko shi ko mai ilimi baya buƙatar mai gadi kuɗin da yake kare ilimin ke kare shi sannan idan dan adam ya rasu yana da kuɗi kuɗin zai ce ina ɗaka ba zan je ko ina ba ba zan matsa ba ina nan ba zan je ko ina ba shi ko ilimi zai bi mutum har cikin kabarinsa kuɗi yana nauyi akan mutum akan siradi har ya fada shi ko ilimi yana ƙarfafa shi ne akan siradi ilimi masu kowa yana buƙatar shi a cikin addini to shi a addini kuwa maganan kuɗi sai a tsaya tukunna sai in za a gina masallaci to shi ne sai na ali ke cewa Allah yana nuna mana cewa ilimi shi ne mafi ne gaba al'ilmu huwa al'ama qalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tanzi halaka anil itirali alayka la ilma lana ba mu da sani illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu iyahu shi innaka kai Allah anta taqidun lil kafir al alim kai ne masani al halim ya guri alladhi la yaghdu shay'un an ilmihi wa hikmatihi wanda ba wani abin da yake fita ga barin sanin sa da hikimarsa qala ta'ala sai Allah ta'ala yake ya adamu abbihim adam to ka zama malamin su ba su labari bi asma'in da sunayen waɗannan abubuwan da aka ambata al musammayat fa samma kullu shay'in ya ambaci kowane abu bismihi da sunansa wa zakara hikmatahu allati khuliqa 'alayha ya ya ambaci hikiman da Allah ya saye shi walamma anba'ahum bi asma'ihim yanzu ya ga musu sunayen waɗannan abubuwa qala ta'ala lahum Allah ya ce musu tawbihan yana mai zargi alam aqul lakum ban gaya muku ba ina gaya muku alama ballakun ban gaya muku cewa na fi ku sani ba ni alama gaiba sawawa ce na san gaibin sammai wal alil na kasa ma gaba abin da ya fa kufi a ciki wa antum wa alamu na san ma tuduna abin da kuke bayyanawa min qablikum sai Allah ya gaya muku ai na ji abin da kuke fada kun je kun zauna a gefe daya kuna cewa ba za a halicci wanda ya fi ku sani ba to ga yanan yanzu yanzu nan ya kada ku وما عن وما كنتم لابن وكذن جي تسمون كوكي كي بويوا يسرون من قولكم نبأ لن يخلق الله أكرم عليهم منا ولا أعلم
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
نعم وذكر أما إذ قلنا للملائكة ملائكة دي غاشي يوم annabi adamu ya zama malamin ku saboda haka malami ku dole a bashi girma saboda haka kunna muka ce lil malaikati usjudu li adama ku yi sujada ma adama sujuda tahiyyatin sujadan gaisuwa bil inhina'i da tankwarawa don ba wa Allah sujada ba ma kowa sujada akwai goshi a kasa sai Allah shi sa suka ce usjudu li adama sai mai tafsiri yace sujuda inhina'in sujada irin na tankwarawa ba na kai goshi sama ba fasajadu duk suka yi sujada ba na kai goshi kasa ba suka yi sujada sai dai iblis huwa abul jinni uban aljannu ne kana bainal mala'ikati yana tsakanin mala'iku aba imtana yaki yin sujadan wastakbara wa takabbara girman kai abin da yake cewa qala ana khairu minhu ni na bishi wa kana min al-kafirin ya zamo cikin kafirin ya ce ma Allah halaktahu min dare wa halakatani min dare wa halaktahu min din kabul akhbar yana cewa mutum ya ji tsoron Allah kai ta fatan Allah ya sa ka gama da duniya lafiya iblis la'anannan nan fa ya zauna yana tsoron aljanna shekara dubu arba'in ya zauna da mala'iku shekara dubu tamanin ya yi wa'azi ma mala'iku shekara dubu ashirin ya zama shugaban wasu mala'iku da ake ce makuran biyu na dubu talatin ya zama shugaban rahanin shekara dubu ya yi dawafi a ƙarƙashin daura da al'arshi shekara dubu goma sha hudu yana da sunaye daban-daban a lokacin a duniya sunan shi al'abidu mai ibada a saman farko kenan a sama na biyu sunan shi az-zahid mai gudun duniya a sama na uku sunan shi al-arif masanin Allah a sama na hudu sunan shi al-waliy a sama na biyar sunan shi at-taqi mai tsoron Allah a sama na shida sunan shi al-khazin mai tsaron aljanna amma a sama na bakwai azazil mai zamiya a cikin lawul ma'bud sunan shi al-iblis gafilun rabbananne ne a ƙarshen al'amarinsa to anan shi duk mala'iku gaba daya da aka ce su sujira duk sun yi sujira sai ya koma ya turu gefe guda Allah na kallon shi aka ce suka yi sujiran shekara 500 a yawmun rabbi inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata ulul ramin rana ne tun da suka koba kai ba su tsaga ba sai da suka yi shekara 500 to an ce asalin sujira kaga ruku ɗaya ne ko me yasa sujira ta zama biyu ruku ɗaya ai Allah ɗaya ne to dalilin da ruku ya zama biyu sujada ya zama biyu kai lokacin da aka ce mala'iku ku yi sujada wa adam duk suka yi ba san cewa akwai sauran wanda bai yi ba da suka ɗago kai sai suka kai iblis a tsaye sai suka kama ƙara komawa don su gode ma Allah da ya ba su ikon yi shi sa ya zama biyu amma su jira ɗaya ne ɗayan nan to ɗayan na godiya ne in ka yi ma Allah su jira ka bi umarni ɗayan kuma Allah na gode maka da bani ikon yi wani kana shi to shi kenan wasu kamar kana mai lake bi wa kullum muka ce ya adamu sukunanta adamu ka zauna anta takidun lil amir al mustatir da balayi kai da matanka hawa abil majdi wa kana khalaqaha min lilihi ya lati hawa ne daga hakarkarin sa na hagu aljannata aljanna wa kula kuti minha daga aljanna ragadan ya akalanci wa san biyar wala hajar babu tsarewa biya biye a cikin sa haizu shi kuma duk inda kuka zo amma duk abin da yake cikin gidan aljanna na ba ku na ma ku shi sai dai kawai wala taqraba hadhihi shajarata wannan itace kar ma ku kusa kusa ma da ita kusa da ita ma kar ku balle ku ci bil akali an ce ita ce hinbat aw karma ko inabi aw garima idan kun ci ba da kuna za ku zama min zalimin daga azzalimai al'afin masu sabo
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأذلهما الشيطان شيطان يقصد إبليس أصحابهما وفي قراءة فأزالهما نهاهما ينيزا تاسو أنها قبل الجنة بأن قال ابن يتي مسو قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى yace bari in gaya muku ba za nuna muku a cikin da in kun ci za ku dawoma har abada a gidan aljanna ba kuma mulki za ku samu har abada kuma wa qasamahuma billahi yace ya rantsi da billahi alladhi la ilaha illa huwa innahu lahuma laminan nasin wallahi ya zo masu nasiha ne fa akala suka ci min hada gare ta an ce to da wani dalili ma har shi nan ya samu daman shiga aljanna bayan an kore shi daga cikin gidan aljanna din to yadda ya faru Allah ya hore shi ya kore shi ya la'anci saboda Adam Adamu annabin Allah ne shi dan ba zai zo wajen sa amma matarsa ba masumiya bace ta wani hanya ya samu ya shiga ya zo kofan aljanna ne ba daman ya shiga cikin aljannan saboda in mala'iku sun gan shi za su kama shi da ya zo kofan aljanna sai ya kara ya kururuwa ya kururuwa ya kira maciji sai kira maciji an ce macijin a lokacin yana da kafafuwa manya-manyan guda hudu sai zo sai ce Allah ka taimake ni maciji kaga mala'ikun nan in na shiga ciki in na ce zan shiga yanzu kama ni na fi dan sani a bakin ka ka rufe mu shige ina da wani nasiha ne da zan je wa Adamu tunda ka sani na sanin komi to shi kenan sai maciji sai rufe shi a baki sai shiga da shi mala'iku ba su gani ba da ba dai haka Allah ya kaddara yana zuwa ina Adamu Adamu ya fita sai Hawwa Hawwa eh to na zo in ga miki wani magana ne eh Adamu ne bare da Adamu me faru ce wallahi nasiha ne kin ga wannan ishan da Allah ya ce ku ci to wallahi in ba ku ci ko koran ku za ku ya ce kar ku ci ko to wallahi in ba ku ci itacen nan ba sai ya kore ku kuma abin nan nake ga muku billahi allazi la ilaha illa hu iya kan gaskiya nake kun san na ku sani ko na dare yana ku ci itacen kawai ku zauna lafiya wannan ni'ima na ku kun san duniya kuwa noma fa za a yi kar ku yadda haka ne kenan ki hawa sai ki bi itace ganyen itace guda uku sai kika ci daya sai ki ta ajiye ma mijinta guda daya yana dawowa da ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru kai kuma adamu sai ka ɗauka suna gama ci sai suka zo mazarara kawai sai suna yaban ganyen suna sa Allah ce adamu baka ji abin da na ce bane na ce kar ku ci itacen nan hawawu ya aka ya kar ce ai je dan ne yazo kuma ni ban san ana rantsuwa da ƙarya ba ya ce billahi Allah ya ce to shikenan an dai gama saboda ka fita ku fita daga cikin gidan aljanna ya dan ya ji daɗi ya ji daɗi ta haba sai an gaba su za mu je mu shuyan a duniya to ka ji abin da Allah subhanahu wata'ala ce a akwai wani malamai magana da suke cewa ma'asiyatu turusu zillan khairu wa da'atan turusu kibran sharru wani lokaci sabon Allah bai kan zai sharri wani lokaci bin Allah sai zama sharri a ina ne sabon Allah ba zai zama sharri ba ka sami Allah sai tsoron Allah ya kama ka kai ta kuka kai ta kuka to alheri ne tunda ta kira maka tsoron Allah kayi kaskan da kai kayi kaskan da kai alheri ka bi Allah kuma a sa maka girman kai ya zama sharri to nan ga Adamu ya sami Allah sabon Allah nan da ya an ce idan ja'ilin fil ardi fa ba bin sama'i bane a ƙasa aka ce za a sa shi ba gashi kuma a sama to ta wani hanya zai zo duniya sai ya ci itace kuma kamin a halicci Adamu an rubuta a sa Adamu rabbuhu bagawa Adamu ya ci itace ya saba ma mungin ya ba da zama da suka ce to ai wannan kawai in ba don Allah ba ai Adamu lada ya kamata a bashi tun da kanin ayi shi an bude yayi kuma ba wanda zai saba ma abin da Allah ya Allah ya riga ya kaddara to dun ya ci to sai akan ce hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina mutane na kusa da Allah idan suka yi wani abu mai kyau kamar mu muka yi lada za a ba mu su kuma in suka yi sai a ce sun yi laifi in ba haka ba adamu ai ya ci abin da aka ce zai ci ba sai a bashi lada ba a to yanzu kuma yayi laifi inji Allah inji Allah to shine fazan lahuma to da ya libi itacen nan sai Allah ya ce to kuma ku lura da ya zo duniyan sirri ya zamo me ya faru a duniyan da za a sauke shi an sauke hawa'u da macijin gaba ɗaya aka ce ku je ku yi ta abokan gaba maciji ne ya ga mutum ko dai ya tsere ko dai sanda ya raba ku ko tun daga sannan Allah ya ce a cire kafan ki ja kafa ki ja shi ki da tafiya da ke da dan adam bismillah da zaran maji ya ga in dai ya ga dan adam maciji in dai ba jinnu bane wallahi gudu zai yi yace ga mugun dan ko ba abin da zai raba ka da shi zai sanda gudu ne ko in kuma ya ga lalle an an an an ruka shi to zai kwaci kai shi to Allah ya ce ku je ku sauka ku ta to aka sauke shi Adamu a Hindu aka sauke shi ana ce a Murin Sarnadif ita kama hawawa aka sauke ta a jidda jiddan nan da muke zuwa iblis kuma aka sauke shi a asbihan a asbihan to adamu an ce ya ji kunyan Allah shekara 300 bai daga kai sama saboda wannan da laifi ne to to anan aka ce to ai ya zama alhayin ba shi ne ya halici da ya zo duniya bai zama uban annabawa ba bai zama uban mursalai ba bai zama uban arifai ba bai haifi waliyai ba ko kai bai zama kakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ne alheri ne wannan to shine fa azallahu ma anha arju ma ma kani wa kullu muka ce ibidu ku sauka ila al zuwa kasa an kuma ku bi mashtamantuma da abinda kuka taro alaihi aikan sa min zurriyatikuma ba'al kulli ba'alin alluhun sashin zuriya ya zamo abokin gaban sashi min zulmi ba'alihim ba'alan tunda aka zo duniya haka ake wannan ya daki wannan ya fi shi karfi wannan ya danna haƙin wannan wannan ya kwaci kuɗin wannan wannan baya son wannan wannan na gaba da wannan Allah ya mana baki ku je ku ta gaba da juna wannan ya fi ƙarfin wannan wannan yana da mulki akan wannan ce to ku je duk ku gama zalunce zalincen ku dawo ni zan yi hukunci wala kun bi alim mustaqarrun wurin tabbata ya tabbata ga ya tabbata gare ku aka samu riyo qarari wa mata'un da jin dadi ma yatamatta'una bihi min nabatiha ilahi ni zuwa lokacin inqila'i ajalikum lokacin karewan ajalinku فتلقى آدم من ربه كلمات أنا النبي آدم عليه السلام يا سابا مع الله الله يا يفشي دشي يا ذو دنيا me ya kamata yi ba sai tuba ba mun ce shekara 300 bai daga kanci sama don kunyan ubangiji subhanahu wataala to anan da zai yi tuban ai Allah ne ya masa ilhami me yake cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna min khasirin to anan nan ne duk abin da ka ga malamai sun yi arifai waliyai suna da hujja ai Allah subhanahu wata'ala yana da ikon ya sanar da Adamu a zuciyarsa ya faɗi abin da zai Allah zai ji dadi ya gafarta masa sai Allah ya jefa masa ya ce to ga abin da zaka dinga cewa din ya samu talqini ya karbo daga Allah sai Allah ya ce fatalaka fatalaka adam min rabbihi kalimatin sai Allah ya jero masa wasu kalmomi daga ubangijinsa yayi masa ilhami ka dinga cewa kaza ne sai in gafarta maka kana mai riga sani amma Allah ne ce gashi ka faɗa misali na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fi shi kusa da Allah ba wanda ya fi shi kusa da Allah ko da hadisin manzon Allah akan ce akwai hadisul qudusi hadisul qudusi ya fi hadisi wanda muke amfani da shi bai kai alqur'ani ba saboda magana ne Allah yake da annabi ta zuciyarsa yake magana da shi sai a ce mishi hadisul qudusi wannan ya ji hadisi a haddasa fulani an wani an wani an wani wannan annabi ne yake ji a zuciyarsa to me yasa Allah ya sa wasida jibrilu je ka kai ma annabi aya kaza don talaka a karbo to ashe kenan in Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna idan ka iya la ilaha illa sai ka je ka san wanda ya sani ka ce ya zan yi kai laifi ka kowa ya iya la ilaha kowa musulmi ne ya iya la ilaha kowa ya yi istighfari to kai biyan ya za a yi sai ka je akan makallahu ya zan yi ce aka dinka cewa la ilaha illallah la ilaha illa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza iya kan abin da jahilai suka yi kenan ba fa nasu bane na Allah ne talaka ne yadda Adamu ya karbo daga Allah din nan su ma a karba su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rola ba warasatul anbiya kana daga ji an ce ai karba annabi ya boye aika kenan go na fada kana rabbi kalmatin to shi shedan kuma ai shi ma ya nemi tuman amma da bai karɓo wajen ubangiji man da yayi Allah ya ce ban yadda ban san ka ba ba da yake shi ba wajen Allah ya karɓo ba shine kawai ya shirya magana a to wanda yake malamin mala'iku shekara dubu to ai ya san kiranin da yayi Allah duk kiranin da yayi wa Allah da yake ba ya karɓo daga Allah bane Allah ya ce ba wannan shi ko Adamu da yake a kalma ɗaya ne Allah ya ce din ga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka karba to anan kenan ka je wajen masu abu ka karɓo ba nasu ba ne na Allah ne amma komi wasu da yuta mina buwa biya komi akwai gobansa ko yanzu kawai misali sai mutum ba musulmi ba ne kuna zama da shi ya iya komai saboda abokantakan ku da shi makota ne kun taso amma shi ba musulmi ba ne ko kamar yadda ake samu dai a bari a gida nan ne kirista gidan musulmi ƴaƴansu duk su taso tare saboda sabo yaron nan ya iya la ilaha illallah ya iya sallah har ya iya fatiha to haka sai ya bashi musulunci shi ba bawan Allah ba eh in dai bawan Allah ne kuma kayan Allah ne shi to ya rike musulunci mana a'a ai sai ya je ya karba to kai da ka bashi kai ke da musulunci ko sai ya zo gaban malam to ba zo ka musulunta ai to shikenan ai malam tun na iya ni tun na iya kawai ni ba musulmi ne ya kai kai ya ai ni da ma aboki na musulmi ne har zuwa irin makarantar Allah da mun je da shi na iya fatiya na mai yanzu ka je kaman kasan je zaka ci sunan mutum Aminu kuma ba musulmi bane saboda tasowa aka yi da shi to wannan din zai bashi musulunci to me yasa yazo wajen ka kai ya ce ka bashi musulunci naka ne to anan sai a gane ta nan ne ake samun dalili ka je ka karbo na karbo dariƙa istighfari da salati da hailala dama a ciki suke ba sababi bane ko su waɗanda na karɓo wajen su su suka san yadda ake sun san ladabin yadda ake yi kamar yadda adam ya karɓo su kalmomi daga ubangijinsa shine Allah ya bata ba alai da na je ba mashi wannan kalmomin wanda na yadda da su ya fara sai ko na karɓi tumansa innahu huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan karban duwa mai rahama ala ibadihi a fannin
wannan yana tambaya wai mutum ne ya saki matansa saki daya to da ya suke shi da ya ba su takarda ta karbi takardar a hannunta sai ta zo za ta fita sai wanki ya ganta sai sai mata lafiya ya ganta a baki sai ta ce ai ya rubuta taki ne ya suke suke ne shi ne ba takarda zan tafi gida sai wannan ya karbi wannan takarda a hannunta ya ce ta koma ɗakin mijinta wai a matsayin wannan suke ne. Zaki ya tabbata zai gyara kwanan biyu ne.
amma wannan guda ɗayan ne tun da har ya rubuta takarda ya kuma bata ya hurta mata shika in da aka yi sa'a kuma ɗaya ne to wa yana da niyya yana da kikon ya kira shi ya mashi fada bai dace ba to amma fa an gyara biyu ne ba uku ba dai ya rubu a cikin uku
akan makallawa wanda wani suna tambaya ne wai mace ne take tare da mijinta to sai mijin nan nata ya samu da lura na cikin hankali suna tare aka yi ta magani har tsawon shekara biyar to da aka yi wannan tsawon shekara biyar bai samu lafiya ba wai kuma wai akwai ikon da a raba wannan aure tsakanin da wannan matan mace tana da iko in ta ga ba za ta iya zama da shi ba sai ta je wajen hukuma a raba su saboda dalilai na rashin hankali da abubuwan dai da ba za a samu ka'idan aure a wajensa ba saboda haka in ta kai hukuma ne za ta iya raba tun da shi mai rabawan baya da hankali sai a kai wajen hukuma sai ta raba aka makalla wanda wai ana tambaya ne wani mijinta ne ya fita da ya fita ya sai ya dawo a cikin waye na ya sha giya to sai ya ce ya sake ta sakiya to wannan sake da ya sake ta ta sabu ba ya sha giya ba ai ta saku sosai ma matan mashayin giya ai ba mata bace kullun sakin da yake ya sake ta ba ai ba shi ya ja ma kanshi rashin hankalin ba in ya ja ma kansa rashin hankali ya saki matan da ta saku to aka makalla wanda wai tana tambaya ne wai tana tambaya ya matsayin azuminta wai jinin al'ada ne idan ya kama ta yin ta kwana biyu sai ya dawo kwana ɗaya a biyu sai ya dawo mata to wai shi ne take neman yaya za ta yi ran da ta ganshi ba azumi ran da bata ganshi ba akwai azumi ta tare da kwanukan kamar yadda malamai suka ce ta nemi taimako in ta kai kwana ɗaya ne yanke sai ta shiga azumi in tana cikin azumin ta ga ya kawo sai ta ajiye sai ta tattaro kwanakin da ta yi lokacin da ya yanke din nan da lokacin da ya dawo in dai bai kai kwana goma sha biyar ba haila ɗaya ne ran da dai ta ganshi babu azumi ran da bata ganshi ba akwai azumi aka alhamdulillah makalla wanda wai yana tambaya ne wai ya matsayin mutum da ya fitar da mutum da dangar da rana ya aikata haramun da azumi kenan ko da azumi ya aikata haramun ya nemi gafaran Allah da mani ne to wannan kan azumi ya kare har da kafara Allahumma salli ala sayyidina فاتحة مع صلاة الفاتح وعلي لا صلاتك مستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك صلى على محمد يا ربنا على